بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي باي وانا يوم مسلمين فالسلام عليكم ورحمة الله muna ƙara jarra godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake nuna mana wani lokaci ya damu wannan masallaci mai suna masjidu sa'ad ibn abi waqasin radiyallahu anhu a wannan anguwa ta ga wannan ma cikin birnin Sokoto domin ci gaba tafsirar Qur'ani mai girma yau muna 21 ga watan Ramadan hijira 1447 goma ga watan uku miladiya 2026 muna da cikin suratul daha in Allah ya za mu tashi akan aya ta hamsin da bakwai kala ji ta أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى قال موعدكم يوم الزينة وأن يهشر الناس جهى تبين موسى عليه السلام دشير أول هارون sun samu isa ga fir'auna kuma sun gaya mai cewa su suna ɗauke da sakon allah maɗaukin sarki zuwa ga shi fir'auna cewa shi ma da mabiyanin a dawo abota ma allah guda shi kaɗai sannan kuma bani isra'ila ya zage su to bayan musa ya ce na da aya wato mu'jiza fir'auna ya umarce shi da ya kawo mu'jiza ya gani inda ya jefa sanda ta yi sai ta zama katuwar macijiya buɗe da baki tana gudu ta ta sama fir'auna nan fir'auna ya nemi musa ya kama ta to bayan wannan ne kala sai ce a ji ita na ne tukuri jina min arzina bi sai ka ya musa yanzu kai musa ka zo ne domin ka fitar da mu daga ƙasarmu da sihirinka sihiri a shekace ka koyo domin ka toka yin amfani da sihiri ka fitar da mu daga wannan ƙasa to fala na atiyan naka bi sihirin misli za mu zo maka da sihiri kwatankwacin naka faja albaina na wa baina ka mawahidan ka sanya alkawari tsakaninmu da kai a sa rana wadda za mu gayyato masirtanmu kai ma ka zo da sihiri da sihiri su gwamza a ga sihirin da zai rinjaya kuma alkawalin an kasa shi la nukulifu na hannu wala anta mu ba za mu saba alkawalin ba kai ma karka saba kowa ya zo kuma wuri ya zama makanan suwa ba gida madaidaici ya zama tsakiya sai musa ya ce kare ce mau'idukum ma alkawantar ku yau mazina ranar ado kamar ranar sallar wa an yaushar nasu buhan kuma ta da mutane da hanci lokacin takuwar rana kaga yasa wannan ya kasance irin ranar sallar suran da kowa na nan kuma ya zana da hanci yadda kowa zai samu damar ya zai ganin mai idanun sami da ke faruwa wannan allah ya ba labarin bayan Musa ya guda wa Fir'auna al'aya al-kubra to nan ne wannan magana cewa kana son ne ka rinjaye mu ka kore mu daga garin mu da sihirinka to mu yi alƙawari da kai a sa lokacin da za mu taru mu taho da 'yan sihirin mu da naka kai ma ka taho mutane su haɗu a gawa zai rinjaya cewar da ce mau'idukum yawmaz zinati shine yawmu idihim wa nayruzihim shine ranar idin su suna da wani buki wanda suke kira Nairos to a haɗu wannan ranar saboda kaga an ce ran sallah ko mun ga al'ada an ce ran sallah kowa na gida mu haɗu wannan lokacin kuma wurin da za a haɗu din nan ya zama wuri ne wanda an madaidaici mana kama wuri wanda a tsakiya bayan kuma abin ya zama taron za a yi shi da hanci kaga ce zuwan a yi shi da hanci bai ce da zai ba saboda da zai hankali da zai na wani bai gani ya ka ce shi da hanci kowa ya fito yadda kowa zai ga abin da ke faruwa abdullahi na abu zai ce yau mu zai da shi da ranar ashura hatta da rayu zai suka ce ranar iri ce gare su sai idun jubair ce a yau mu zina yau mu soke suna da wata rana a shekara wadda ake wata kasuwa ta baje koli inda kowa zai haɗu to wannan ranar amma dai duk babu munafa babu cikar juna tsakanin da wanda suka ce ranar sallar su don suka ce ranar ashura duka ba su don domin duk suna yi haduwa yana ya ta wannan ranar ashura ce ita ce ranar da wannan kasuwar baji kolin suke ci kuma ita ce ranar da kowa zai hito ya nuna tasa bajinta to kaga suna da kuwa ba irin wannan lokacin sadda kowa na gani kirkiri ne Allah ya kuya ta fir'auna da shi da rundunarsa wa hamuru munabbahin ya ce fir'auna ya ce ya musa ijal bainana wa bainika ajalan nanzur fihi ka sa muna wani lokaci tsakanin da kai wanda zamu duba mu shawara mu ga me ya kamata mu yi shi ya kamata mu yarda wannan sakon na ko a a ba mu dama mu tattauna har majalisa ta zauna Musa ce a lam umar bi hadha ba umurce ni da in baka dama hammalta ta zauna ba kawai umurce ne in yi tora ne na hito da kai yanzu idan har baka hito ba to ni da hatu da zai shiga yin soka to sai Allah yawa Musa wahayi yace da ya nemi lokacin samai ajali Fir'auna ya ce abin da yake so a bada kwana 40 don ya samu shari'a aka ba shi wannan cewa da Allah ce makanan suwan ana nufin wuri madaidaici wanda mutane na iya bayyano a gare ta kowane bangare wurin da ba tudu ba rafi wuri ne wanda a daidaitacce wanda kowa na iya ga duk abin da ke faruwa a cikin wannan filin kamar a ce za a yi wani taro ana so a gudanar da wasu abubuwa a shage hilin su kuwa kaga hili ne wanda ke babu wasu itatuwa ciki ne babu wasu gine-gine babu wasu duwatsu babu wasu tunanne ba wasu rahuna wuri na wanda ke fallau idan aka zo nan duk abun da ake gudanarwa kowa yana iya gani to irin wannan ainihin shi musa ya sayya ba fir'auna sai allah ya ci gaba
فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى نعم قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسهتكم بعذاب وقد خاب من افتراه فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى قالوا قالوا إن هذان لساهران يرا- يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى نعم فأجمعوا كيدهم ثم كيدكم فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من to استعلى an riga an sa wannan alkawari na garan da za a harta kwana arba'in kamar da aka ce shi fir'aunu ya nema fatawalla fir'aunu fa jama'a kaidahu summa ata fir'auna ya juya baya ya tattara dukan makircinsa sannan ya ta horon da rana ta cika yana ta waƙa lau musa musa ce ma 'yan sihirin wayan da aka tattaro wai lakum kai tonku ku yi hattara a hertinku la taftaru alallahi kaziban kar ku kirkira wa Allah ƙarya idan kuka kirkira wa Allah ƙarya fa yuskitakum bi azabin Allah zai halakar da ku da azaba kuma ku sani wa qad khaba man iftara duk wanda ya kirkira ƙarya yau to tabbas ya tafi duk wanda an makarci yau bai nasara yau ya tafi to wata nazawu amrahum bainahum su mutanen da aka gayyato suka rinka jayayyar al'amarin tsakaninsu kowa yana faɗin ra'ayinsa da albarkacin bakinsa wa sirrun najawa suka asirta ganawa suka je mayan su a keɓe gehe aka zo aka ɗan tattauna to ya kamata a yi ƙalu suka ce in haza ni da sahira ne ai innahu yadda lamarin yake haza ne wa'annan mutanen biyu wato da musa da haruna la sahira ne wallahi masu sihiri ne guda biyu yurida ne an yi kurjakun min arzikun suna son su fitar da ku kasar ku bi sihirihima da sihirinsu wa yazhaba bi tariqatikum al su tafiyar da hanya kuma fificiya don haka fa ajibi u kai da kun dukan ku tattara dubarunku kowa ya ta ya hada kwarewar da agarai sun ma'atu saffan sannan ku zo sahu sahu ku jera kowa ya halbana shi iya dubara da zo da ita waƙada aflaha al-yawma man ista'ala yau ka duk wanda ya samu rinjaye to ya rabanta to a lokacin da suka haɗu wannan nan na suka wannan sharorin suka fito da wannan matsayin dama tun lokacin da aka sanya alƙawarin fir'auna ya aika a cikin biranensa duk wani wanda aka ji da shi masirci na wannan zamanin ya ce a zo da shi domin a lokacin zamanin mulkin fir'auna to kaso siri ka tashe duk wanda a kware ga siri to shi ne ogashi kaso shi ka tashe don haka ya aika shi duk wanda ya kware a kawo mishi kamar wanda zuwa cikin suratu yunus wa qala fir'aun utuni bi kulli sahari alimin fir'aun ya ce ku zo min da dukkan wani mai siri wanda ya kware a wajen sirin yunus aya ta 79 to lokacin da mutane suka taro zuwa wannan wurin da aka yi alkawali wannan ranar sananna fir'aun ya zauna akan karagar mulkinsa manya-manyan daular suka jera aka zo da haya tebul kenan haya tebul suka zazzauna ga fir'auna zaune eh eh haka ya zauna a kan kare gasa an kawo mai ba ganin babban yin zai dare za a kai mai kujera ta wata ba ta irin tattalaka ba sannan a zo da kujerar haya tebul duk aka zazzauna su kuma sauran talakawa ga sunan sun zagaye dama da hago dukkan su ku talakawa ga sunan an jejjera su sai ga Musa ya huskanto shi na dogara ga sanda shi na yana ɗan dattagar sandarsa da tafiya daga shi kaɗai sai dan wasu haru shi ba ma abin magana haya ce ba kowa ba bai daga shi sai dan wane balle a ce ga wasu magoya baya sun ruho mai ba shi kaɗai daga shi sai dan wane to a lokacin da Musa ya zo sai yan sirri suka zo suka tsaya gaba ga Fir'auna suka yi sahu sahu fir'auna yana kwaitar da su yana zaburar da su yana cewa kowa hoye ya kokarin sa yau ku tabbata kowa ya iya abin da sai yana yi wai tamannauna ne su ko suna ta sa mai gurace gurace suna cewa ɗan mun kai za a mun kaza ya ce eh za a mun kaza suna sa mai gurin za su yi nasara shi ma yana sa musu gurin duk abin da suka so zai ba su kamar yadda Allah ya ba mu labari a cikin suratul shu'ara wa aya ta 41 da ta 42 suka yi sau suka jera suka ce a inna lana la ajran in kunna nahnu al-ghalibin mai girma sarki a kota jinga wata za a ba mu mun jaya ko kuwa shikenan dai aikin sarki na muka yi kazan sarki yansa aka yaki ba dole sai ya biya ba yanzu ka ce dan ka je ka yi min kaza yana da ya tunanin sai ka biya shi to shi ko wannan duka talakawa suna bayan sa ne don haka da ya bada wani ce kawai za a yi to amma su yawan yan sai tun da sun ga abin babba al'amari ne shi yasa ma suka bijiro da wannan suka ce to akwai jinkata za a ba wani mori jaya firawuna ce eh na'am innakum la izal labil mukarrabin kai ba ma jinga ba kuna cikin makusanta na da kun samu rin jaya to da yanzu duk taron da za a yi kowa haya tebur to bayan sun tattara ala lahum Musa sai Musa ce musu wailakum a hirdinku ku yi hattara fa kai tonku la taftaru ala Allah kaziman kar ku kirkira wa Allah ƙarya mana kar ku nuna ma mutane da wannan sirri da kuka yi na samar da abubuwa wanda ke babu hakikani a gare su ko rikita mutane su dauka cewa wasu abubuwa ne wanda an ka halitta alhali ko ba halitta su aka yi ba dubaru ne kun kai kun kai wannan kuma Allah zai kunwa Allah ƙarya in ko kuka wa Allah ƙarya fa yuzhitakum bi azabi Allah zai halakar da ku da irin wata azaba ta da gare shi halakarwa wanda yake ba a raga kowa shine ma'ana fa yuzhitakum bi azabi kuma ku sani waƙad khaba man iftara duk wanda ya kirkira ƙarya yau to ku sani wallahi ya tabe don haka ku yi hattara to wannan sai zafata da za'u amrahum bainahum sai suka da yin shiga gardama da jayayya tsakaninsu wani ya ce laisa haza bi kalamin sahirin kalimomin da sun kai jana'ita ga Musa saboda yadda kalimomin suka kama zukata suka ce wannan magana ba magana mai sirri bace wailakum la taftaru ala allahi kadhiban fa yuzhitakum bi azabin wa qad haba man iftara to irin wayannan kalimomin suka kama suka ce wasu suka ce kai wannan ba magana mai sirri na ba inda ma haza kalamu da wannan magana ce ta annabi ne wanga wasu ka ce a huwa sahiru mai sihiri ne ba wani annabi sihiri yake yi da wasu maganganu da yawan da ba wannan ba kowa ya wani ra'ayinsa shi na Allah cewa a sarrun najawa suka asirta ganawa ma'ana manyan suka koma gehe ana tattaunawa ya za a yi to a ƙarshe dai hukuncin da sun ka yanke bayan sun gana abinda suka ce ina hazarin zahira ne kawai dai wa'annan biyu din masu sihiri ne wannan yin haza ne da sahira ne za mu samu ta kira in hazai ne da sahira ne wannan ga harshen larabci shi ne lugawa da ta yi shahara amma wannan ma yare ne na wasu daga cikin ƙabilun larabawa wato wa'annan lalle masu sihiri ne abinda ake nuna su masu sihirin bayan sun gama gana wasu kawai sun cima matsaya sun ce wannan mutumin da ɗan'uwansa suna nufin musa da harun masu tsiri ne biyu mana ƙwararri ne biyu sun ƙware wajen aikin sihiri don haka suna nufi fiyazar yau mai an yaga da bakon wa ƙaumakon kawai son yin suka yi su rinjaye ku da ku da mutanenku wa yastauliya alana su mamaye mutane wa ta tafi umar amatu game garin jama'a su bi su yan sun ka samu game gari an ka bi su wayo katila fir'aun sai su zo suna ya kan fir'aun da rundunarsa sai su samu nasara a kansa su fitar da ku daga wannan kasar taku shine Allah ce wa yazhaba bi tariqatikumul musla sai su tafi da hanyar ko da mafificiya ai suna nufin wannan sihiri ne wa in ka fa inna kanu mu'azzabina mu'azzabina bi sawbiha za su kasance ana girmama su riya wannan sihirin don haka suna da dukiyo da arzuka a kawannan sihirin to sai ce idan wayannan suka rinjaya halakar da ku za su yi za su fitar da ku daga wannan ƙasar ya kasance wannan mulkin naku shi da ɗariƙa tukurin musla wannan mulkin naku wanda yake akwai rayuwa ta jin daɗi a ciki to za su tafiyar da ita ya zama suke da mulkin a wata fassara ta wadda imamu shafi ya ga aliyu wa ya saba bi ɗariƙa tukurin musla a yi yusuri fa wujuhan nasu ilaihima wannan zai sa su jiyo da hukokin mutane zuwa gare su zan ku su ake gani ba ku ba imam mujahid yace wa yashaba bi tariqatikum almusla ay su zama su ne ma'abuta girma da daukaka su zama su ne shugabannin ku su ne jagororin ku su ne attajiran ku ya zama su sun kafi ku bana sun hanya ku wadda kuke da isa wadda kuke samanta ta girma da daukaka da dukiya to sai su kwashe ta zan suke da wannan don haka fa ajami ukai da kun duk ku haɗa ƙarfinku da dubarunku da makircinku da abinda kun kasan kuna yanzu ku tattaro sun ma'ato saffa sannan ku zo ku yi sahu ku jera mana ku zama sahu ɗaya mana ku yi sahu guda wa alkoma fi aidikum maratan wahida gaba ɗaya kowa ya je wani sirri wanda ga hannunsa wato sun daza sun yi sau guda wani ya giya ga hannunsa wani sanda haka kawai lokaci guda gaba ɗaya suka je wasu tsakiyar hili duk sun hakoma mace tsayi in kunga wannan kunga za ku rinjaye masu kallo mutane ɗaruruwa ko ake dubai gaba ɗin sun je abu kala guda duk ya koma maciji lokaci guda cikin yi kaga dole don hankalin mutane ya koma can suka ce wa kada ya afula hal yau ma manista ala yau ka duk wanda ya samu rinjaye to ya rabanta in mu muka samu rinjaye mun rabanta in shi musa da ɗan uwansa suka samu rinjaye sun rabanta amma ku sani mu ai muna alƙawari wannan sarki ya muna alƙawarin zai ba mu kyauta mai gwabi amma shi kuma in yarin jaya to shugabanci zai koma hannunsa wa idan ko ya koma shugabanci koma hannunsa ko san mu ba mu da komai ƙarshen ta ma wannan sana'a tamu a zo a hana mu ita don haka mu yi iyawai sai Allah ce gaba قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سبرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق, وألق ما في يمينك يا وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساهر ولا يفلح الساحر حيث أتى وألقي السحرة سجدا قالوا آمنا آمنا برب هارون وموسى نعم الله madaukin sarki yace kala ya Musa kalu ya Musa suka ce to Musa yanzu kai in ma an tulkiya ko dai ka jefa sandarka wadda muka ji an ce in ka jefa za ta zama ciji ya zan kai ka fara yau sandarka wa in ma an nulkiya ko kuma mu mu jefo shi ne a wacce wa in ma an na kuna awar man alka ko mu kasance mu ne farkon wa'anda za su fara jehowa ko dai ka fara jewa ko mu fara mu ƙala sai musa ce bal a'a alko ku jefa abinda za ku jefawa ɗin nan a yi an tun awalan ku ku fara jefawa misai wannan liwura ma za ta sa'una min don a gami za ku yi na sihirin kuma domin wani tsarin linnas jadid amai domin hakika ne alamar sai bayyana ga mutane sai ko suka jefa fai zahi baruhu sai ya ga yaggonsu wa isiyuhu da sandunansu yukhayyalu ilaihi ana suranta zuwa ga shi Musa min sihirin saboda sihirin nasu annaha tas'a kawun mucin zaini suna tafiya suna jefa sandunan da yaggon idanun Musa saboda sihirin da suka yi sai suka gwada mai kawar mucin zaini annan suna yawo suna tafiya a cikin suratu shu'ara aya ta 44 suna jefawa wa qalu bi izzati fir'auna inna lanahnu al-ghalibun suka ce mu ranke da girman fir'auna lalle yau mu za mu rinjaya a suratul araf aya ta 116 da suka jefa Allah ce saharu a ayunan nasi saharu a ayunan nasi suka sihirce idanun mutane wastarhabuhum suka tsoratar da mutane Allah ce waja'u bi sihirihim waja'u bi sihirin azim suka zo da irin wani sihiri mai girma duk wanda a hilin nan gaba ta gani yake mace zaina kasar akwai wani abu da ake kira zabak wanda ko kai yanzu ba sihirin komai ka samu garin sa ka samu ta sanda ko giya ka aje cikin hasken rana kan barba da gari to duk wanda ne sa gani yake tana bulbuli ya kawo mace mafiyan sihiri wani abu dubara ce dama kauna ido ne ga abun da ake hakika ne amma an kauna idanun kai wani abu ake gani daban wanda ba shi ba don haka a wannan ayan Allah ce ga su da ya da sandunan ana suranta ma Musa da su kamar macin zaini saboda sihirinsu ai wa zalika annahu awda'uha min az-zi'bak ma kana taharraku bi saubi sun sanya musu wannan zi'bak din wanda yake sanadiyar shine suke motsawa suna bubugawa suna ta karkata kamar dai mace zai ne ke yawo don mai kallo zai ga kamar mace zaina wa inna ma kana hiratan kuma kai wannan abu ba wani abu ne dubara ce kawai wa kanu jamman gafira wa jamman kasir sun kasance taro mai dimbin yawa fa ulke kullum minhu asahu ko wannan sai jefa sandarsa wa hablan ya jefa sanda da igiya hatta saral wadi mal'ana hayatun yarkau ba'du habal har sai da wannan hilin gaba ɗaya cika da mace zai wasu na saman musu ma saboda yawan su to mutane sun zo kowa da igiya da mace ko ga mutane ɗaruruwa kowa ya ji hadu abin ya zama mace sai ga yadda haka mace zai su buga nan su buga nan wannan ya hausa ma wannan maciji wannan ya buga wancan haka to a daidai wannan lokaci fa auja safi nafsihi khifatan musa musa sai kunsa tsoro a cikin ransa me yake ji tsoro ba wai shi sai nasu ba wace zan nasu yake suka tsorta shi ba hafa alan nasi an yaftatinu bi sihirihim yana jima mutane tsoro kan wannan sihiri ya fitine su su rudu tun kayan ma Musa ya jewa kawai su barke kowa su ce ayi nasara ayi mi kun san ana wannan wani bi abin eh ana so ayi jayayya kila kai abokin jayayya dushe ba ta shuja sai barke da kowa shike na wayarin jaye to Musa wannan shine abin da ji tsoro a ransa ba wai don sihiri na sihirin jaye mu ji ba to anan take Allah ya masa wahayi yace mai wa alqi ma fi yaminika jefa abin nan da ke ga hannun daman ka wai ma'ana wannan sandar taka yana jefa ta fa izahiya talqaf ma sana'u sai ga ta ta zama macijiya ta bi tana haɗiɗi duk abincin da suka aikata da wayancin yagon da wayancan sandunan da suka jefa suka zama macizai Musa yana jefa ta sanda ta zama maciji a katayya ta rabuɗe da baki tabbi kamal kamal haɗe su ita ke wazalika anna sarat tinina aziman ta zama irin wani kumarci babba ha'ilan mai ban tsoro zu uyunin wa qawaima mace zinga idanuwa har da kawahu magare ka zan ba ka gani kawahu maciji to shi wannan da Musa jiwon san da zama ciki har da kawo ake gani wani maciji wa urukin gashi da wuya ga kai ga hauru baro baro zaga yana hisuwa wannan macijin nashi ya bi duka yana bibiyar wa'annan yakon da wa'annan sandunan ya kama wannan ya taune ya haɗi ɗiye har sai da zan babu sauran ko ɗaya yan sihiri suna kallo ƙiriƙiri kuma na har dama muke da hanci ne balle a ce wani ya ɗan duhu ya saba gani ba to a nan ne mujiza ta tsayu hujja ta bayyana da suka kasance suna aikatawa na sihiri nan da ya lalace don haka Allah ce inna ma sana'u kai da sahir abinda suka aikata makirci ne ne mai sihiri shi kuma wala yublihu sahiru haisu ata dan sihiri duk inda ya hito bai samu nasara duk inda ya to sai an jaye shi ibnu abi hatim a cikin tafsirinsa ya fito da hadisi ibn mu'az daga al-hasan daga jundub ibn abdullahi al-bajali yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace idza akhadtum yani as-sihra faqatuluhu in kun kawo mai sihiri to shi bai da wani hukunci kawai ku kashe dan sihiri hukuncinsa kashi kawai ba wani abu sai annabi ce ya karanta wannan aya wa la yabni mustahil wa haisata mai sihiri duk inda yato ba zai samu rabo ba manzo Allah ce wai ana nuhin la yu'manu bihi haisu wujida ba za a amince masa ba duk inda aka same shi inda mai sihiri ne ka a bashi amana a kashe shi kawai imamu tirmidhi shi ma ya rawaito asalin wannan hadisi yana mafu'i to shi ne ce falon ma'ayanar sahatu zalika lokacin da yan sihiri suka ga wannan ga su da ƙwarewa da fannonin sihiri da sanin hanyoyinsa da sanin huskokin sihiri ta kowane ɓangare na sihiri sun ƙware sun kasan sani na yake ne an na hazin da zai falahu musa ne sami kubai da sihiri min kabi da sihiri wani iya suka tabbatar da wanga abu da Musa ya aikata ba bangaren sihiri na ba dubara bace kuma suka tabbatar da cewa haqqul lamir ya tafihi gaskiya ce wanda babu shakka a cikin ta kuma suka tabbatar da ba mai iya irin wannan sai wannan da yake idan yace ma abukun to kawai zama yake shine Allah to nan take gaba da yan sihiri kam suka faɗi gaba da suka yi wa Allah sujuda ba wani zai tsaye wata sun ga yan yakonsu da sun zarto wacce mujja ta lakume su kowane su ya faɗi ƙasa ya su juda ba su juda ɗaya ba har da magana kamar wadda zuwa cikin surtu shawara aya ta 47 zuwa ta 48 suka ce amanna bi rabbil alamina rabbi musa wa haruna suka ce mun imani da ubangijin talikai to kaga da sun tsaya nan sai firawun ce aini suka mi sai suka ce to rabbi musa wa haruna ubangijin musa da haruna muka riba kai ba firawuna abdullahi da abbas da ubaidun umar suka ce can farkon safiya sun kasance yan sihiri ko da marace kai ga sun zama shahidai don duk firawuna sai aka kashe sun waye ga yan sihiri sun maraita shahidai muhammadu ruka bai ce su wajen mutum dubu tamanin ne shi ya sa'ala cewa jawo bisirin azimin alkasimin abibarra ya ce a dubu saba'in na ne to har yanzu daidu ana kusai imamu su ya ce a su dubu talatin da yan kaina kaga dai har yanzu dai duka ana nuna maka da yawansu a abdulaziz ibn rufai ya ambato ga abu su mama cewa su yan sihirin su yan sihirin firawuna su dubu goma sha tara ne muhammadu ne ya saka cewa su dubu goma sha biyar kabul ahabar ya ce su dubu goma sha biyu to kaga duka dai ko dai nawa da duk da dai ko mai dubu kaza dai akalla dai dubu goma sha to kaga dai yawan nasu sai dai kawai a bar ma Allah in ba Allah ba wanda ke yin rinjaye su nan kai tsaye lokaci guda karawa daya a Abdullahi da Abbas da yake su yan sihirin saba'ina rajulun su mutum saba'in ne wai mana su ne jagorori azbahu saharatan wa amsau shuhada'a sun waye gari suna yan sihiri ko da marace sun shahada imam al-awza yace lamma harra sajadatu sujadan a lokacin da su yan sihiri suka fadi wurin sajada din nan sai aka cire musu shamaki sai suka linkai aljanna ka ko ga mutum ya riga ya ga aljanna kenan to ai an gama ba wani abu wanda zai koma tsorata shi saboda dadin kallon ta din bai bari ya tuna ma wani abu wanda zai tsorata shi ko wanda zai tada masa hankali shi da wannan sura Allah ce fa ulqiyas saharatu sujjada yan siri gaba dai suka fadi suna masu sujuda wato an ce nan kai tsaye sun ga wuraren zaman su na aljanna lokacin da sun kai sujuda din nan shi yasa gabaɗin suka ainihin jimre duk abin da fir'auna zai yi to shi kenan sun fa sun riga sun abin nan sun sallama saboda bi sun riga sun ga wurin zamansa cikin janna sai Allah ya gaba qalu amanna bi rabbi haruna wa musa qala amanna كنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطئن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأسلبنكم ولأسلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى قالوا لن قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فقد ما أنت قاد إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى to bayan sai wannan sujuda sun ce amanna bi rabbil alamin rabbi haruna musa sai fir'auna ce qala amantu lahu yanzu za ku yi imani da shi kabala an azan lakum tun ban ba ku dama ba ai ba haka kamata ku yi ba kawai da na gayyato ku zo ku kara da shi kenan ku yi imani da shi ai komai na kamata ai ku saurara ta kwarar ku ce min to mai girma sarki ga da abin ya kasance zumi a shawara in na ba ku dama sannan ku yi imani to na dai gada ko ta kullalliya innahu lakabirukum allazi allamakum sirra na gane shine babban ku shine ya karantar da ku sihiri don haka almajiran sa huke don haka ashe ku almajiri bai kai ga mallami sai ya dan boye wanda bai koya muku yazo ya amfani shi ya rinjaye ku gaji dai ne wayo shi na haisa aka tattaro mutanen ga ya san mutanen ga bakucin ƙasa ga kiban zuna ya dawo saboda mi duk don ya rikita mutane ka san shi babba duk sadda ya yi ɓanɓalmarsa ya ga za a gane to zai wata dama dama shi ɗan ƙara rikita mutane sai a kasa gane gaskiyar lamari ya ce to lallai kuma zan ɗauki mataki a kanku don haka falau katse an na aidi yakun wa arjulakun min khilafin zai yayyanke hannayenku da ƙafafuwanku ta tarnaki mana kowane ku zai yanke mishi hannun dama in yanke mishi kafar hagu ba wannan ɗaya ba wala usalli bannakum fi juzu'in nakhli zan rataye ku a duk a kututturan da bi ne kowa ba a yanke kawar dama da hannu kafa hannun dama da kafa hago za a dauke shi a sarkawa shi ga kututturun da bi kuma lalle za ku sani wala ta'lamuna za ku sani ayyuna ashaddu azaban wane ne mu da ni da Allah da kun ce ku yi imani shi za ku gane wane ne ya fi tsananin azaba wa abaka kuma wane ne azabar sa ta hidan wama za ku gane tun da kun ce kun yi imani da wani Allah can to da ni da shi sai kun gane wane ne ya fi matsananci azaba kuma wane ne azabar sa ta hidan wama to dama mun gabatar guda musu ne zaman su aljanna qalu lan nu'siraka ala ma ja'ana min al-bayyinati suka ce kai mu ba za mu zabe ka ba akan wanga abu da ya zo muna na bayanai ga hujja mun gani karara sannan mu zabe ka mu bi ka mu bar wannan hujja da muka gani ko ko bayyuwa suka ce wallazi fadarna ko muna rantsuwa da wanda halce mu muna rantsuwa da wanda halce mu ba mu dauka kan mu bar wannan gaskiya da tabbai da gare mu don haka faqdi ma anta qalin duk abin da ka ga dama ka je ka aikata kaga ya samu sirja ga su yanzu sarki ya kawo baka muka ce duk abin da haka ya kace kai duk abin da ka san kana tafi kai ka sani inna ma ta kadi hadil hayatu dunya wa gara duniya gaba da gara ta kai ba kika dudai kola abin zakai ka kashe mu to ra duniya ma gaba da gara ta kai bismillah mu ka ka sani inna amanna bi rabbina mu yi imani da ubangijinmu li yaghfira lana khadaya domin ya gafarta mana zanubanmu wa ma akrahatana alaihi min as-sihri da abunda ka tilasta mu akai na yin sihiri ka zo ka jawo mu ka zo da gangan ka samu mu yi sihiri mu jaye da mu'jiza to muna roƙon wannan tilasta da kai wannan Allah ya gafarta mu kuma ka ce ayyuna ashadu azaba wa ka ka sani wallahu khairun Allah shine mafi alkhairi wa abqa kuma shine mai wanzuwa ana Allah madaukakin sarki ya ba da labarin kafircin fir'auna taurin kansa da ƙididan cewa na rashin bin gaskiya don haka gashi yana kyace masu 'yan sihirin wai amantun lahu ai sadaktu muhu kabla an azana lakum kawai za ku gaskata shi tun ban baku burni ba ku shige min gaba to lalle na gane shine babban ku wato wannan kawai saboda rikicewa da ya yi wai gare shi kun ka karbo sihiri kuka yi yarjejeniya da shi idan kuka zo ga wanda za ku yi shi ko ga wanda zai yi yarin jayi naku ai gamin baki na kuka yi game ta kai kuka yi ne da ku da shi kamar da Allah ya faɗa a suratul araf aya ta 123 ifirawa ce inna hadha la makarun makartumuhu fil madinati wannan wani makirci ne kawai wanda kuka kulla a cikin gari li tuhurju minha ahlaha don ku fitar da mutanen garin a cikin wannan garin fa sawa da rawa su za ku san wane ne fir'aun za ku san wa'anni don haka da ne ya fara tsorata su ta hanyar kakkace hannayensu da kafafuwa ta tarnaki da rataye su a kututturan dabino wai yana nufin su zama izna ga duk wani wanda ke son yawa fir'auna hito na hito da ka so ka yi da shi kana ganin mutane ga sunan an yanke hannu an yanke kafahu an rataye su har sun gaji sun mutu har sun kame sun gama zagwajewa a wannan dabin nan to nan kaga mutum zai kama kansa ba zai izgirin cewa ya fito na fito da shi ba don kuma lalle za su sani da shi da Allah da suka yi imani shi wane ne mafi tsananin azaba kuma wane ne azabar shi za ta dawwama to su dai duk da irin wannan kyacewa da irin wannan tsoron da ya ba su da irin wannan matakin da ce zai dauka a kansu duk da abinda suka ce mishi lannu osiraka alama ja'ana min albayyinati ba za mu fifita ka ba mu zaɓe ka akan abin da ya zo na shirya da bayanai kuma suka ce wallazi na muna rantsuwa da wanda ya halce mu ko kuma wallazi na ya zama adafi ne alal bayyinati bai bana lan nusraka ala ma ja'ana min al bayyinati ba za mu zaɓe ka akan abin da ya zo muna na bayanai wallazi fadarna kuma za mu zaɓe ka akan wanda ya ƙaga halittanmu don haka ga wannan yanzu mun ɗauki wannan matafin suna ne lana taruka ala fatirina wa khaliqina ba za mu zaɓe ka akan mahalicin wanda ke shine ƙaga halittanmu shi na ƙaga mu babu mu shi na halitta mu da laka don haka shi ya cancanta abauta ba kai ba don haka faƙari ma an taƙalin duk abin da kaga kana iyawa je ka aikata ayyukun almashita ka aikata duk abin da ka ga dama saboda duk abin da za ka yi mun da hannunka to ka yi saboda bakinka nan duniya innama ta kadi hazil hayatun duniya wannan rayuwar duniya za ta kare kawai a nan ne hake da iko a cikin wannan gida na duniya nan ne hake da iko kuma gida ne mai gushewa mu kuma muna kwaɗayi a wajen ubangiji muna son mu samu gida na dawama shi da gidan aljanna don haka sun dai ce fir'auna yanzu duk abin da ya sai yana iyawa ya je ya yi su dai ba su da sauran ja da baya akan wannan imanin da suka riga suka yi saboda sun riga sun ga gaskiya kuma sun riga sun sallama don haka sai Allah ce bi a gaba إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأته مؤمنا قد أمل صالحات فأولئك لهم الدرجات العلا جنات أدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى to kahanmu shiga fasar wannan ayoyin kawai da fir'auna ya musu wannan kecewa kawai su dai sun mai lamari ga Allah kuma suke suna fatar ubangiji su gafarta musu zunubansu da kuma abin da tilasta su na yin sihiri a daga nan ne wato sanar da cewa aka rata na alaihi min sihiri kafin wannan lokacin dama fir'auna ya zabi matasa yara arba'in daga cikin bani isra'ila ya tura su wajen malaman sihiri domin a koya musu sihiri wayannan mutuwa arba'in din suna cikin wayanda aka zo da su domin a irin jayi Musa shi yasa suka ce ma a karanta na mina sihiri abinda ka tilasta mu na tafiya mu koyi sihiri don haka suka mai da amurka Allah suka ce kuma duk barazan da aka yi muna na cewa sai mun sani wane ne mafi tsananin azaba wane ne azaba su tahiba zuwa to mun sani wallahu khairun wa abqa Allah shine mafifici kuma shi ne mai dawwama ma'ana ladarsa ita ce mafi dawwama daga wanga abin da hake muna alkawari saboda bakin azaba kanan duniya ko da kai muna azaba da mun riga mun mutu wannan shikenan azaba ka ta ƙari don haka amma ladar da Allah zai ba ka wannan ita ce mafi alkhairi kuma ita ce mafi wanzuwa anan dai so yan sai suka ci gaba da bayani irin abubuwan da suke fata da kuma yadda lamarin duk wanda ya saba ma ubangijin zai kasance a ranar kiyama amma dai da yake lokaci yayi wannan ayon alarmu sai ka ajiye mana su har lokaci na gaba insha Allah fatar abin da makarta daidai Allah ya wannan daidai kurakurai Allah shi yahe muna wannan haɗuwar tamu Allah shi mata albarka ya sa ta zan sanadi kira gare mu baki daya subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh